أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ولك والخاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna da cikin dabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kyawawan halaye da mukarimul akhlaqin nan na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda kowanne ɗaya daga ciki yana nuna khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin tari na waɗannan ɗabi'un manzo Allah kaɗai yake da su za kowane fage za a je an karanta za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wani fage wanda yake koli wanda ba ku kusantuwa ba a yi wajen haƙuri da yafiya da rangwame da sauransu duka yanzu za mu shiga sabon fasali faslun faslun rabewa insha Allahu وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم وأما تواضعه أما تواضع من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على علو منصبه تاردا دوكك جرماني da matsayi ne wajen Allah amma in manzo Allah sallallahu alaihi yana kankan da kai kai ka ce ba shine mai wannan matsayin ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ri'atu rutubatihi kuma tare da rif'ati rutubatihi daukakar darajarsa فكان أشد الناس تواضعا فكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشد الناس تواضعا من الله صلى الله عليه وسلم يعني كوا تواضعي تواضعي mai matsayi ya yi ƙasa-ƙasa da matsayin shi zan bai ganin shi shi yake ce mata wazu'i mai matsayi ya yi ƙasa-ƙasa da matsayin shi ya nuna shi ba kowa ba ne to shi ne tawazu'i amma wanda dama bai da girma shi ko ya yi ba sunan shi tawazu'i ba mai girma ya zubar da girman shi haka mana ya nuna shi ba mai girma ba ne ya kai ƙasa ƙasa da darajar shi to shi ake ce ma tawazu'i
wa a'adamahum kibra kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a'adamahum shi yafi ita ce nusa da tafi don wata nusa ta kan ce aqallahum aƙallahun kibra wata nusa sai ta ce a adamahun don a adamu ya zama an sabu da matsayin annabi sassan a ce kwata-kwata babu shi da a komo aƙallahun sai an ta wani tawili aƙallahun ɗin bai fasarwa da aƙallahun su a ce mafi ƙarancin su kenan akwai shi kaɗan a'a to kaga sai an koma ana tawili to hutawa daga barin wani tawili nusha a adamun ita annabi sallallahu alaihi shi yafi kowa rahin watan watan girman kai duk wani wanda za a ce kai wani bai da girman kai to annabi sallallahu alaihi ya fi shi rashin wannan girman kai sallallahu ta'ala alaihi wasallam
وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا to ya ishe ka dai duk a aje wata magana ya ishe ka shi fa aka ba zaɓi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam baina an yakuna nabiyan
ملكا malikan ko ya zamo annabi basaraki kamar annabi sulaimana da annabi dawuda kaga annabi sulaimana ga sarauta ga annabta annabi dawuda ga sarauta ga annabta au nabiyan abdan ko kuma ya zamo nabiyan annabi ne abdan watan tsintsabawa wanda ba mulki tare da shi nan abdan wanda ba mulki tare da shi shine amma annabi isa aga ba mulki annabi musa ma ba mulki amma annabi dawuda annabi sulaimana annabi yusufu kaga ga mulki ga annabta to sai aka ce manzo Allah ya zaba sai ya zaba in yana so ya zamo annabi kuma basarati ya mulki duk duniya dan shi manzo Allah in zai mulki sai dai duk duniya in zai mulki sai dai duk duniya eh kuma tare da kuma mulkin ya fige cikin annabta mulkin ya shige cikin annabta to shine mai alfaza da yake cewa fa khayyarahu ko- ko wa khayyarahu fa katara an kana abdu eh sai wani ya ce shi wallahi yana jin daɗin wata ishiriniya amma dai mai ishiriniya akwai inda ya wuce wuri daga ce ina ne ya wuce wuri ya ce cewa wa khayyarahu to idan bai zamo bawan Allah ba zai zamo Allah ne fa katara an kana abdu to wannan magana bai san hadisi bane eh hadisi ne eh hadisi ne wa khayyarahu fakhtara an kana abdu gashi khayyara baina an, an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan aw nabiyyan abdan abinda ake ne abdan wanda ba mulki ba sarauta ai ko abdu ko ma malikan ne abdu ne eh amma su da yake ba su san dalilin magana ba sai kawai aka duro aka ce alfazazi bai daidai ba
واختار أن يكون نبيا عبدا sai ya zaɓi an ya kuna ya zamo nabiyan watan annabi abdan wanda babu sarauta ba mulki
فقال له إسرافيل watan sai israfilu ya ce da shi inda zalika daidai lokacin da ya zaɓi ubudiyya alal mulki فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له قد أعطاك أعطاك.
bima tawada'ta lahu annaka sayyidu waladi adama to tunda kai tawalu'i ga Allah da sababin tawalu'in da kai Allah ya baka wani matsayi menene matsayin annaka sayyidu waladi adama sai ne shugaban diyan adamu ranar tashi alkiyama menene kenan sarkin sarakunan halitta Allah gaba yanzu sarakuna ne annabi Sulaiman sarki ne na lokacin shi na al'umma shi lokacin shi al'umma shi annabi Sulaiman haka annabi Dawud haka annabi Yusuf haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan sarakunan da su annabi Sulaiman da su annabi Dawud da su annabi Yusuf da sauran ma waɗanda ba su ba duk sai sun taru suna ci to ga sarkin kaga ya zama sarkin sarakuna kenan eh saboda mi ya zaɓi ubudiya da haka sai sai- sai Allah ya bashi wannan Allah akbar وأول من تنشق dama ce man tawada'a rafa'ahu Allah kaga tawazu'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya daga darajar shi sama da dukkan annabawa da masu mulkin da wanda ba su da mulki Mm. masu mulkin ma wanda ba annabawa ba da masu mulki kuma cikin annabawa duka man tawada'a rafa'ahu Allah وأول من تنشق الأرض عنه ثم أول من تنشق عنه الأرض كما شيني وانا حديثي واتا إمام حديثي نفع انقاتتش هكا واتا آه آه شهاب الدين الحفاجس يتي yace hadisi ne ingantacce rawahu ahmad imam ahmad ya roce shi an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu. wal baihaqi an ibn abbas cewa ya ishe ka an ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin ya zama annabi basaraki ko kuma annabi wanda ba sarauta wannan hadisi ne ingantacce imam ahmad ya roce shi ta kan abu hurairah sannan imam al baihaqi adla'il nubuwa ya roce shi ta kan abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu. eh wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu kuma shine farko ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito daga ciki kaga wannan ana sun yi dole da adama yawmal qiyamah ran tashi al-qiyama an gane ran tashi al-qiyama din nan fa kaurar siyadan ne ba ta kayyidin siyada bane kaurar siyada ne ba ta kayyidin siyada bane kada wani ya fahimci cewa yanzu kafin ran tashar kyama annabi ba sayyidu waladi adam ba a kullun annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam ne. sai aka ce yawmal qiyamati dan nan tafi kauri saboda yanzu kaga ba annaba ba annaba wani na iya tunanin ai da annabawan nan na nan wannan matsayin bai samu shi ga annabi adam ga annabi ibrahim ga annabi musa ga annabi wani ga annabi wani to sai aka ce yau- sai ce yawmal qiyamati ranar da duk suna nan ya to kuma menene sai sai mi kuma ya duk suna yawmal kiyamati ta ka wani ce ai ran nan duniya ne eh, tashi alkiyama ne tashi alkiyama bai san nan ta yi kauri ba ya kan maliki yawmi dini maliki yawmi dini ne ra ai kullum ma Allah shine maliku kullum shine maliku amma sai ce maliki yawmi dini mamalikan tashi alkiyama dan ran tashi alkiyama ba ni mulki wa'inda ya ara mu duya a sa ya ansa sai ce limanil mulku yawma ce lillahi alwahid alqahar lillahi alwahid alqahar to kaga maliki yawmiddin nuna girman mulkin Allah ne ba wai taqayidi bane na lokaci to haka shi ne
وأول شافعين wa awwalu wa awwalu man tanshaqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda za a tsaga ƙasa in fito daga cikin kabari na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam وأول wa awwalu shafi'in kuma ni ne farkon wanda shafi'in zai yi ceto a tashi alkiyama mhm شافعين. حدثنا أبو الوليد بن العوادي Mm. حدثنا الفقيه أبو الوليد بن الأواد الفقيه رحمه الله رحمه الله بقراءة عليه في منزله بقربة a kaga sai ya faɗi waton daga hikima ko kuma adalci ko amana ta riwaya kaga haffadin shekara ya kai da siga yadda ya riwaya kaga daga cikin tahammulur riwayat anwa'u tahammulur riwayat wa ada'uha qad qara'tu al-shay to sai ya faɗi irin fuskar yadda ya karbi wannan riwaya yace bi qira'ati da karatun da ne alaihi gare shi kuma fi manzilihi a gidan shi a ina ya ce bi kurduba a kurduba sanata sab'in wa khamsi mi'atin shekara hijira ne shekara ɗari biyar da bakwai ɗari biyar da bakwai ɗari biyar da bakwai ko ba haka yace ba
قال قال حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو قال حدثنا أبو عمر حدثنا ابن عبد البر كده يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ابن عبد البر من التمهيد من استذكار من دي لتتفي من يديوا إنه الاستيعاب حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن قال حدثنا ابن داسة حدثنا أبو قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة من مصنف مالك البخاري مهم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث أن يشي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن يشي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مس- عن مسعر عن أبي الأنبسي عن أبي العدم عن أبي الأدبسي عن أبي مرزوق عن أبي مرزوق عن أبي غالب باو آه، نمر- نمر.
وعن أبي غالب
إيه، عن أبي غالب.
عن أبي غالب باو طيب.
عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال خرج علينا رسول خرج الله علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاغا سبودا واتن يلور رواية واتن إل- يلوش أتكين إلمين حديثي إن ذي كاو حديثي سيابة إسنادي ne tun daga kan malamin da ya karfa har ya zuwa kan isnadi shi mamul bukhari ba kawai shi bukhari ya rawaito ko muslim ya rawaito ko tirmidhi ya rawaito a sai ya faɗi isnadin shi har kan tirmidhi har ƙarshe sai ya faɗi isnadin shi har kan bukhari har ƙarshe shi ne kashi ƙarshe hadisi ya ce farbi alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakki'an على عسل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana yana dogare ya dogara ala asa abusa sanda وقمنا له fa qumna lahu sai muka tashi lahu saboda girmama shi فقال fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا تقوموا كما تقوم الأعاجم la taqumu kada ku tashi kama taqumul a'ajimu kamar yadda a'ajimu sarakunan bubayi suke tashi يعذب بعضهم بعضا kamar yadda ba'dhum sashen su suke girmama sashe وقال wa qala yace إنما أنا عبد innama ana abdun innama ke bi anani yace abdun bawa آكل كما يأكل ne العبد akul ina ci kama yakul abdu kamar yadda bawa yake cin abinci haka nake ci ni ma وأجلس كما يجلس العبد ina zama kamar yadda bawa yake zama Akbar.
وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار to nan saboda ya gwadi tawazu'in annabi sallallahu alaihi wasallam tawazu'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya karantar da wani abu sai ya kautar da hankali ga barin wani abu domin ya karantar da wani abu ya kautar da hankali ga barin wani abu don shi ne ya ce ƙumu lisaidu ƙumu lisaidu wani fani manzo Allah ya ce a tashi ƙumu lisaidu ko wani ne fa daban tunata ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da a nuna ba haramci bane shi ma akwai bayani wanda insha Allah sati mai zuwa za a ji akan tashi don a girmama wani matsayin shi da kuma durkusa don a girmama wani shi kuma matsayin shi duk a dalilin shi daga sunan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akulu kama yakulu al-abdu wa ajlisu kama yajlisu al-abdu
wa kana sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana hawan jaki saboda tawazu'i manzo Allah yana hawan jaki kaga nan ya ce ni bawa ne akulu inna ma ana abdu ni bawa ne kuma wani zai dauka da wannan lafuzin wanda ya ma lafuzin mummunan fahimta sai ya kwatanta manzo Allah da sauran mutane ya ce mutum ne kamar kowa kamar kowa dan ya ce ana abdu da wani abdu ana abdu ne makami ne makami ne babu wani matsayi wanda ya kai ubudiyya domin annabi sallallahu alaihi wasallam kaf cikin bayin Allah kowa ba Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa ba Allah ne amma babu wanda ya bada haƙƙin ubudiyya ya bauta ma Allah yadda ya cancanta a bauta ma Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka yake jin dadin abdu inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasul in za ku ce ku ce abdullahi wa rasul inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasul zaka Allah tabaraka wa ta'ala ma in zai ambaci girman shi zai ambaci wata daraja da ya girmama shi da ita to sai kawo wannan ubudiya din ya samu wannan saboda shi fa ne abdun wanda ya bada haqqul ubudiyyati kaga maganar Isra'i za yi ba wanda Allah ya Isra'i da shi a annaba ko a halitta gaba ki daya sai manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam to amma da za a faɗi Isra'il sai da karabo abdu kace subhanallazi asra bi abdi ba a faɗi suna ba sai da aka ce bi abdi da bawan shi domin nan maqamul ubudiyyan ma'anar isra'i malamai irin su ibnu dahiya da sauransu suka ce dalili na yin isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan kai matsayin shi a cikin ubudiyya kai matsayin shi a cikin bauta ma Allah don haka Allah tabaraka wataala sai isra'i da shi don ai mai wata sakayya na irin matsayin shi a fadar Allah da bautar shi ga Allah tabaraka wata'ala bari Allah ya wata ganawa da shi irin wadda bai yi da kowa ba saboda shi kullum cikin ganawa ke da Allah haka sai aka kawo makami na ubudiyya ta ce subhanallazi asra bi abdi bi abdi din maqamul ubudiyya shine da haka ma suka ce lailan din saboda raya daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kullum yana raya dare sai aka zaɓi gana wadda za a yi da shi bari a yi mai sakayya da irin lokutan da ya kiraya sai aka gana da shi da daddare laila saboda haka inna ma ana abdun makami ne matsayi ne
wa kana sallallahu alaihi wa wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yarkabul himara yana hawan jaki sallam wa yudimu halfahu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dama sai sai tago da tafi kowace tsada ita zai don su a wasu- a lokacinsu tagwanni su ne manya-manya abin hawa kamar irin wani lokacin sai a ce manya-manyan jib-jib ɗin nan na miliyan hamsin ko miliyan kaza ko miliyan ɗari to irin wannan su manya-manyan tagwanni masu tsada su ne a manya-manyan ababen hawa su to yin maza Allah ya so ya kayyade kanshi sai akan wannan irin babban abin hawa to kanshi don akwai abin hawa da saboda alfarmashi taguwa ce saboda alfarmashi ta kai dinari ɗari dinari ɗari uku wajen miliyan tara ne na naira sai na umaru ya koro ta zai yanka ta a matsayin hadaya saboda kyanta da alfarmarta wani ya ce ya saye ta dinari ɗari uku sai na umaru ya ce ya ce maza Allah dinari ɗari uku ya maza Allah dinari ɗari uku ba ana iya sayan fatagwanni da yawa da su maza Allah ya ce a'a ka dai yanka ta ita dai ita dai za ka yanka ko dinari ɗari ne wata ita dai za ka yanka saboda girmama sha'irullah eh ya cewa wa man yu'azzib sha'irullah fa innaha min taqwal qulub aka ce daga cikin girmama sha'irullah wannan hadaya ta zan mai tsada kwarai ta zan mai tsada kwarai to in annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kayyade to ba magana jaki ba ko ko raƙumma sai masu alfarma da tsada taguwa sai mai tsada amma tare da haka raƙumin ma maza Allah sai bai hau ba ba ma mai arhaba raƙumin ma gaba ɗaya bai hau ba wasu lokuta sai ya hau jaki sallallahu ta'ala da sallam wa yurdifu khalfahu kuma saboda tawazu'i in ya hau kuma sai ya goye wani ba mm, bai cewa shi bai go bai zama tare da wani kamar yadda wani in ya zanna gidan baya cikin mota shi to ba a sa kowa eh ko dai yan kwanda sai dai su matsa su biyu can gaba su gwa matsa su biyu can gaba ba a zama da shi To annabi saboda tawazu yana zama tare da wani akan dabba sallallahu ta'ala alaihi wasallam ويعود المساكين kuma daga cikin tawazu'in sai udu yana gaida masaki na miskinai ya tafi ba wai sai manya manyan shahararrun mutane ba ko kuma wasu manya manyan hitattun sahabban shi a miskini maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ta kalar ta kano ya je ya gaida shi
ويجالس البقراء in bai da lafiya an ce wani bai da lafiya yaro ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je gaida shi yaro ba yahudi bai da lafiya maza Allah ya ce yaron nan mai kadari na yi kwanuka ban gane shi sai ya rasulullah ai bai da lafiya sai ce ku tashi mu je mu gaishe shi gaba ɗaya da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka din kuma ba wai turawa ba ko ma- ko saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam abin girmamawa ne ga duk duniya to amma ba bai taɓa to ya aika ba da kan shi sai sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda sai wannan tafiyar ta zamo sanadiyyar Allah ya yanta wuyayen wannan bai huda daga wuta domin mazala bai bar wurin ba sai da ya lakana mai kalma bai bar wurin ba sai da ya cika mazala ya ce alhamdulillah na gode ma Allah da ya yanta wuyaye daga shiga wuta saboda ni." Mm, yana zuwa ga ya haka aka ya lakana mai kalma kuma ya fisha ya wuce da ya fiye wa wai jalisul fukara kuma yana zama da fakirai yana zama yana zama da fakirai har manya-manyan ƙuraisha za su ce su gaskiya suna son zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sun zo sai su gudu talakawa ne suna kazni duk dabban dabban tufafin su ga datti ga kaza su dai ta wulakanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wataala ya ce manzo Allah shi kuma manzo Allah yana faɗan su musulunta dan in sun musulunta in jijjige guda cikin mushrikan laraba musulunta karkashin shi za a samu da yawa su musulunta to kwaɗan su musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta ganin to ya za a yi a jawo su wata dubara za a yi a jawo su Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tadurbil ladina yad'una rabbahum wasbir nafsaka wal ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum bijitil hajjin to su su suhaibu su ammaru da sauransu Mm.
ويجيب دعوة العبد wa yujibu yana karba da'watal abdi watan bai ce Allahumma hayini miskinin wa amitni miskinin ba Eh, babu shi ya dai kawo shi ne wa yujibu yana yana karba kiran ko gayyata bawa bawa ma in ya gaici manzo Allah ya ce ya rasulullah ina da ku walima gidana ina gayyata ku a zo gidana ko bai faɗi dalili ba sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana karɓa gayyata bawa
ويجلس بين أصحابه Eh, don haka abin da ya dace duk shugabanni su koyi kenan da shi da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam shugabanni a ilimi domin su ne jagorori waɗanda za a yi koyi da su duk wanda za a yi koyi da shi to kada ya sama kanshi sifa ta girman kai duk wanda ya isa a yi koyi da shi kada ya sama kanshi sifa ta girman kai domin shi abin koyi ne domin in an gan shi yana ma- yana bayyanar da wani mazhari na shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a kwaikwayi ɗabi'u na shugaban halitta da gare shi to babu wato girman kai a cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ka wa yadrisu ma ashabihi mukhtalidan bihim kuma yana zamo zana zama tare da sabon shi cuɗe da su bai cewa wata kujera gare shi can daban duk sahabbai suna nesa da shi a cakuɗe suke cakuɗe suke eh wani wani lokaci ma sai sun zo sai manzo Allah ya zo duk an cika wurin sai a buɗa mai sai ya zauna sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wani wuri gare shi ke ke bantacce ba
حيث من دعا به الم- waya jilisu ma ashabi mukhtalidan bihim kada a yi tunanin fa wani wuri ne ke bantacce ce haisu man tahabihil majlisu jalasa duk inda wuri ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan nan ne addini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai intibahin kowa ko mojin shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
saboda Allah ɗan da misali, wancan masallaci a kwarin wasifa, eh shi ya makai da wani. ka zauna sai ka tashi eh wannan ba zai yi a eh akwai akwai girmamawa ko a fage na ibada shi kuma akwai girmamawa a fage na ibada da kuma lizinci akwai ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam din akwai waɗanda saboda lizimtar su ko saboda girmamawar su ana ban musu wani wuri a cikin kamar suna lizimtar sahun farko to ran nan ba su zo sahun farkon ba su kaɗan yi latti koya to ana la'akari da lizimtar su eh lizimta su wannan kuma ba illa ba ne ba illa ba ne amma mutum ya ɗau- ya riƙi wannan kullum shi wurin shi daban yake kuma ba don wani abu ba don bai bambanta da kowa ya bambanta da kowa Eh, ba a matso shi ba a jerawa da shi ba a kaza da sauransu Eh,